أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد ينقوى musulmi assalamu alaikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da yawa mu ikon kawo wannan rana ta biyu ga wata ramadan kan laraba hijira alif dubu ɗaya da dubu da arba'in da biyu wanda ta yi daidai da alif dubu biyu da ishirin da ɗaya insha Allah za mu ci gaba da tafsiri kamar yadda muka saba a suratul araf muna cikin kissan annabi salih
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين اتبعوا لمن آمن منهم لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به
labarin mutanen annabi salih yadda suka yi tawaye wa annabi salih ya musu wa'azi ya musu nasiha akan abin da suke aikatawa na ƙetare dokokin Allah cewa ga taguwa nan da suka roƙa tunda sun ce ba za su yi imani ba sai sun ga aya Allah kuma ya nuna musu wannan aya ga ta to me ya rage ga wanda ya nemi a kawo masa aya sai kawai in dai ya ga aya ya yi imani amma ɗabi'an jabbaran mutane wanda Allah ya saɗi bawasar da zuciyarsu kuma Allah ya nufin su da halaka wa'azi baya musu amfani sai dai azaban Allah don haka ayan da suka nema ba za ta sa su yi imani dama Allah subhanahu wata'ala ya faɗa tun lokacin da jabbaran mutane suka nemi aya to sun nemi bala'i ne domin an Allah ya sani ɗabi'an jabbari wa'azi da jan kunne da nasiha da ayoyi da mu'jizoji ba su sa ya rufu ne bar abin da yake ya dawo kan hanya saboda haka yau dai gashi suna gani Allah ya fito da taguwa daga cikin dutse wanda sun san ba yanda za a yi haka ya faru sai ikon Allah an gaya musu gargadi kun nemi abin da kuka nema Allah shi ma ya kafa sharadin wannan taguwa kar a taba ta taguwar Allah ne kar a cutar da ita ko koranta kar a yi in kun bi ka'ida kun tsira in ba ku bi ka'ida ba kuma abin da Allah rubuta muku sai sami na'am sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wazkuru ku tunda izi alakum khulafa ako shine mun karanta قال المنوي mun karanta shi jiya ni'imar da Allah ya musu Allah ya faɗa musu ni'imomin da ya musu wanda ya kamata da ya kamata su butulce wannan ni'ima su shiga saban Allah da ya musu ita ba sai Allah subhanahu wata'ala ya ce har yanzu daga cikin ni'imomi ku tuna ni'iman da ya muku na tona zuwar watsi kuma da su gidaje duk wannan yana daga cikin ni'imomin da Allah ya muku kamar yanzu ne mu Allah subhanahu wata'ala ya mana ni'ima Allah subhanahu wata'ala ya mana ni'ima na cewa za mu rufe gida duwatsu in korosha mu samu kankare mu gini da shi saboda haka gode ma wannan ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya mana an gane to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce al mala'u alladhina takabaru min qaumi jabbarai shugabanni wanda suka yi girman kai daga cikin mutanen annabi salihu sai suka ce lillazina su'iku suka gaya ma raunana talakawa liman amana minhum waɗanda suka yi imani daga cikin talakawa a ta'alamuna anna salihan mursalun min rabbihi yanzu ku kun yarda annabi salihu annabi ne wanda aka aiko shi daga ubangijinsa don ba ku da hankali wani mutum kawai zo sai muku shi manzon Allah ne kawai sai ku gaskata shi ku yi biyayya gare shi ba wasu na tambayar su tambaya ne na neman binciken ko su gane gaskiya ba a'a kuna da hujja ne dan annabi sallallahu ya zace muku shi annabi ne kawai sai ku yi imani shi kuna da hujja ne har kuka yarda abinda suke nufi kenan qalu sai su wa'annan mu'minai daga cikin talakawa sai suka ce inna lillahi inna sai suka ce mu muminuna masu imani ne bima ursila bihi da abinda aka aiko annabi salihu da shi mun yadda shi annabi ne daga Allah ba ma shakka ba ma jayayya na'am قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون
alalajin saka buru sai su manya-manyan ɗagutan manya-manyan jabbaran sai suka ce to muna sanar da ku inna mu kafiruna mun kafirce bima ursila bihi da abinda aka aiko annabi salihu amma ba su ce bima ursila bihi ba suka ce inna billazi amantu bi saboda su ce bima ursila bihi sun yarda an aiko an aiko masa ne amma suka ce abinda ku kuka yarda da shi ne to mu ba mu yarda da shi ba imanin ku da kuka yi mu ba mu yi ba mu ba mu imani billahi amantu bi da abin da kuka yi imani da shi ba shikenan jama'a sun rabu kashi biyu kenan akwai waɗanda suke muminai akwai waɗanda suke kafirai na فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا سالم ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين to me zai faru muminai suna nan sun imani da annabi salihu duk dokan da aka bayar na addini suna bi kafirai kuma ba sa jin dokan annabi salihu amma kuma ga wani haɗari shine cewa abu ne wanda zai iya shafan al'umma gaba ɗaya kada a yadda a cutar da wannan taguwa wanda kuma wanda ba su imanin ba su ne suka nemi a fito da ita ta fito to an ci gaba a haka yau taguwa ta shanya ruwan garin kaf amma saboda rahamar Allah dai Allah baya barin ta sai ya maka talalan da zai kama ka da hujja sai Allah subhanahu wata'ala ya sa duk kuma a ranar ana bin taguwan ana tatsan nono gida-gida idan ta shanya ruwan rijiyoyin ta ta tsaye kofar wannan gida a tsaya a tatsi nono a sha da je wannan kofar gida a tatsi shi suke sha a wannan rana to a sai ya kasance akwai wata mata mai dabbobi da yawa wanda tana kiwon tumaki da awaki to sai ta nemi ranan kullum tana surutu akan annabi sale wannan mutumin mutumin banza ne kaza kaza kaza tana faɗin maganganu tana kinsa dai tana maganganu mai muni a kansa kuma tana ran da aka ce dabbobinta ba za su sha ruwa ba tana jin kuncin rai ga shi ba ta yi imani da abu kuma gashi an hana ta taje ta ta bar dabbobin ta su je su sha ruwan rijiya sai ta yi fushi sai ta yi fushi sai ta ce ita ina za a samu wani mutum wanda zai ja ta ɗauki kwangilansa ina za a samu wani miga ɗan iska rikakken ta kadari wanda shi in an ce yayi abu ba zai ja ba kamar da yanzu inda yan siyasa suke yi sai ai in dai ana son a yi barna iri kaza sai wani to shi ne tace a nemo masa wanda zai iya yin in ta san ba abu ne mai sauki ba kowa ne zai daga sai an samu cikakken dan iska a kadari tilfiri wanda ita abin take bukata ta biya shi je ya sare masa wannan saguwan wai a huta ana ta tunani sai aka ce mata sai dai a nemi kuddaru da aka je wajen manyan nigogi suka ce ai mu ma abu ya zuka mu sai an nemo oga shine kuddaru shi kuddarun nan dan zina ne shege ne amma uwarsa ta yi zinan ne a ɓoye ubansa mijinta salihu sai ta rinka fita tana zina ta haifi kuddaru amma ana ce masa dan salihu amma salihun ba ubansa mahaifi ba ne an haife shi ne ta hanyar zina na makircin matan aure to Allah ya sa aka haife shi wani wani jaje-jaje haka ɗan gajere mai jan idanu to sai aka turo shi sai ce shi kudin sa da za ta biya shi da shi shine ta yadda ya yi lalata da ita ayi yadda ya lalata da ita to shine kudin sa da za ta biya shi komai za ta bashi wannan ne farko shikenan ta ce to shikenan sharadi shine ka je ka soke wannan tarko shine fa aqarun naqata sai suka je suka soke taguwa me yasa kuddaru ne ya soke amma Allah ya ce sai suka soke saboda duk abin da aka yi da sa hannunku ku fatin da suka kuka sa hannunku duka zunubin ya shafe ku bala'in kuma sai ya hada da ba zai tsaya akan shi ne laifin ki kaɗan ba shi ne Allah subhanahu wa ta'ala duk sai ya sa su a cikin masu tsokiya amma ya san mutum ɗaya ne yanzu na fagarun na kata suka soke taguwa ha'a tau suka yi tsaurin kai an amra rabbihim gabarin umarnin ubangijinsu dan izgili faƙalu sai suka zo wajen salihu shi yasa ba a son malami yayi sassauci in ya shafi mutuncin addini in za a ci mutuncin addini kar ya yi wa mutane sassauci ko ta wace fuska amma abu ya shafi kansa amma in ya shafi za a kai da cin mutuncin addini ko ya shafi ka kanka amma addinin ake son a wulakanta to kar kai sassauci to sai suka zo suka sami salihu suka ce itina bi ma ta iduna to yau kan mun soke taguwa ka ce kuma an soke bala'i kaza kaza kaza kaza to ka kawo azaba da bala'i wanda kake mana alƙawari in kunta minal mursalina in kai har ka cika annabi ba ka cika annabi ne kai mursali ba to in har ka cika annabi wannan abu da ka nema mu ga ya faru al'adan tsagutai al'adan yan tsaurin kai fasikai fajirai ba su tsayawa a fajircin sai sun ci mutuncin ayar Allah ko sun ci mutuncin addinin Allah ko sun wulakanta addinin Allah sun raina Allah to shine a maimakon sun soke su tsaya a haka kawai sai suka gama ai bai gamsar da su ba sai sun zo gabansa sun gaya masa bakar magana ta ce ga abin da muka yi Ƙwari suka ce, An ta ƙunta iza a ƙarnan na ƙasa da zalal azab, kai ka ce mana in mun soke taguwa azaba zai sauka? A ƙarna ha, mun soke ta. Wata ƙasam na lahama mun raba nama tsakaninmu kowa ya ja dafa. Ƙala lahum sai ce musu ma za fa'ala laifin ne ta muku? Ƙalu sarakat salasa marwati. lokacin da kuje sare ta ne ta yi muku ta ce wani abu suka ce ba ta ce komai ba amma dai ta yi ƙara har sau uku ta yi ƙara na ɗaya ta yi na biyu ta yi na uku qalahu sai ce musu baqiya lakum salasata ayyami wannan karan da ta muku tana nuna muku an ba ku kwana uku fatahadikuna ba'ada wanda bayan wannan kwana ukun za ku halaka to Allah mai adalci ne ran da ka aikata mummunan aiki bai cika kama ka daidai ranan ba ko da addu'a aka maka ko wani abu aka yi akan sharrin da kai mu Allah yakan baka lokacin da ko za ka zo ka tuba ko za ka mayar da abin da ka aikata mai muni to idan wannan kwana uku ya cika an tabbatar cewa ba ka da niyya to sai Allah ya saukar maka da azaba amma waɗannan suna su kawai dai na na bala'i ne tadrijan ne na zuwan bala'i ne hawa hawa ko sun tuba lokacin sun riga sun riga kofa sun riga sun bata wa Allah babu wani maganan komawa da ba yace kai kara sau uku sai yace to baqiya lakum salasata ayyami kwana uku ne ya rage muku fatahalikuna ba'da wanda za ku halaka bayan kwana uku alu suka ce atina bi alama ka ba mu alama da zamu ga cewa mu kwana uku ne halaka ya rage mana aqaruha sun soke tabban ne yawmal arbi'a ranar laraba dama laraba duk abin da aka fara a ranar sai an ga sa sai ya cika ala zamu sai sai musu gadan gobe yawmal khamis ranar alhamis tusbihuna sufra wujuhukum duk wanda suka sa hannu cikin wannan abu za su ga waye in sun waye gari fuskar su yayi yalo yalo wa yawmal juma'a a ranar juma'a mukumarratan wujuhukum fuskokin ku za su jaja wuri wa yawmas sabti a ranar asabar muswaddatan wujuhukum fuskokin ku za su baki irin wa sabihata yawmal ahadi ranar asuba din ranar lahadi kuma sai ya ce kuma al'azab a ranar ne azaba zai zo muku نعم فأخذتهم الرجفة فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين lokacin da suka wayi gari ranar alhamis kowa sai ce ma dan uwansa ya na ga fuskanka yayi yalo sai ce kai ma ai fuskanka haka yake juma'a ta zo sai mutum ya ga dan uwansa yayi fuskanka ya jajawa sai ai kai ma baka lura bane haka fuskanka yake ranar asabar sai suka yi baki kire kowane ya gama dan uwansu yau fa kaga kusan ka yi baki kire sai ai kai ma haka fuskan ka yake ranar asabar ne fa aka zuwa kuma rajafa daga nan sai suka gane cewa annabi salihu gaskiya ya gaya musu kuma manzon Allah ne sai suka rinka zuwa suna wanke fuskan su suna wanka suna wanke fuskan su amma ina daga nan suka gane kawai halaka ta kama su kuma imani ba zai musu amfani ba azaban Allah ya zo dama in azaban Allah ya zo to fa babu imani baya ba ta amfani dama ana son ka yi imani ne ka tuba daga laifin ka tun azaba ba ta zo ba sannan haka suka je suka yi wanka suka sa likafa ne suka shiryawa mutuwan fa aka hukum rajafatu sai tsawa ta kama su Allah ya musu girgije ne wanda ake tsammanin za a samu ruwan sama wanda a ciki kaman bargo ne jibril ya mai da girgizin sai zama suna ganin kaman girgije ne amma bargo ne wanda aka lulluɓo wuta a cikin ku da aka yi haka shi kenan sai aka saki tsananin zafin rana tsananin zafin rana Allah ya san yadda yake aiki shi ba ruwan sa duk mutum yadda zai ta kadarcin sai na yi Allah yana kallon ka aka sake tsananin zafin rana ko ina zaki suka rasa yadda za su kowa yana gudu ina inuwa ina inuwa sai ga gidi zai ta zuce inuwa wannan barban wuta ne zuce sai da hadari ne inuwa sai kowa ya huga ne mai zai je ka inuwa ta asibahu fi darin jasimin shikenan sai ga su sun waye gari a durkushe a cikin gidajen aka musu barin wannan wutan gabaki daya a kansu suka kone suka toye suka zama toka nan فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين وتولى عنهم sai annabi salihu ya ba da baya da ya ji kone wanda suka yi kau da su saboda munin abu wakala ya ce ya kauni ya mutane na da kada abu lafi kuma risalar tarabi ni dai na riga na isar muku da banzancin ubangiji na wannan ta hatu lakum na kuma yi muku gargaɗi da nasiha iya iyawa na walakin sai dai yadda Allah ya yi mutane ya yi ku la tuhibbunan nasihina ba ku son mai nasiha duk mutane haka suke har yau har gobe me musu faɗa ya gaya musu gaskiya ba su son wanda zai musu daɗin baki ya ruɗe su to shi suke so wanda zai ruɗe su ya yaudare su yi ta aikata abin da suka ga dama azaban Allah ta zo ta same su to irin waɗannan mutanen shi ne mutane suke amma wanda zai zana musu nasiha kullum gaba suke yi da shi haka Allah ya yi duniya to ya ce tona ko ba ku son masu nasiha ne ba ku son gaskiya na'am ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها ما سبقكم بها من أحد من العالمين
na'am to malamai suka ce ah, ita na ƙasa salihu tana daga cikin dabbobin da za su zauna a aljanna ba ta cikin dabbobin da Allah zai mai da su ƙasa sauran dabbobi kaf gabaki ɗaya a filin kiyama Allah zai sa su rama wannan ta tunkuɗe ni to tunkuɗe ta wannan ta yi kaza sun yi sai ta musu ku zama turbaya amma akwai dabbobi kaman guda goma wanda aka ce waɗannan su za su rayu su zai zaman cikin aljanna daga cikin su akwai buraka ta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wannan naka ta salihu akwai saniyan da bani isra'ila suka yanka na suratul baqara akwai jakin eh, uzairu akwai karen asabul kafi akwai huda huda na bilkisu da na tururuwa na annabi suleiman da ko kuma duka ma a haɗa dai a ce da nasu gaba ɗaya da ɗan maraƙi na annabi ibrahim wanda ya wa mala'iku eh, tarban baƙi da shi da ragon annabi ismail da kifin da ya haɗe annabi yunus malamai suka ce wa'annan suna daga cikin wa'anda za su rayu a cikin aljanna to wannan ƙarshen kisan annabi salihu kenan da yawa mukan karanta kissa ne a ce ai annabi salihu kaza kaza kaza annabi salihu kaza kaza kaza annabi nuhu kaza kaza kaza annabi hudu kaza kaza kaza shikenan sai a ce an ji labari an ji kisan annabi kaza to menene darasi darasi a ciki shine wa'azi ne ka ji abin da mutanen annabi salihu suka yi ka ji azaban da ta same su. to ya zama izina gare ka kai ma karka aikata wannan ka nisanci wannan na biyu sanin cewa ba annabi sallallahu alaihi wasallam kawai shine ya fara zama sai an shi annabi bane an yi annabawa gabanin sa don haka in an ce maka ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabin ka ba mamaki sabawa annabi yana jawo al'umma halaka kamar yadda wayannan suka sabawa annabi suka samu halaka ta same su to mu ma fa in muka sabawa annabin mu akwai halaka sai dai halakan zamanin mu ba irin na wani san bane mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya jinkirta mana halaka sai dai mutum ya je lahira amma ba za a yi azaba na gaba daya a halakar da al'umma a ce yau al'umma annabi Muhammad an halakar da su amma azaba individual wannan tana da iri iri duk abin da ka aikata to akwai backfiring din da zai akwai da za'i ko a duniya ko a lahira akwai laifukan da Allah baya barin sai lahira tukun tun duniya sai ka gamu da jaza'i kuma a lahira ka gamu da shi ma irin wannan jaza'i irin zina da matan wani zina da yar wani cin amana saba alkawari da sauran irin waɗannan abubuwan to in kai sai an maka kai ko ta wata fuska to Allah ya tsawata to wannan dai shine ma'anan wa'azi da kawo fuskoshin annabawa yanzu za mu shiga wani annabin shi ma sai mu zuwa mu gani to shin kan abinda mutanen annabi salihun nan suka yi mu ma muna yi yanzu ko ba mu yi saurin kai malami ma a zika ce a kafa maka turmi ne ko ba haka ba ko ba haka ce ba to duk irin wayannan abubuwan ne ka tabbatar da abin nan gaskiya ne amma ka ce to kabarin mu da kai ɗaya ne ko ba haka ba ko ka kai ni wuta in ta isa ko menene menene saboda mutum ya ga Allah ya bar shi kawai yana abin da ya ga dama to dole wannan shine abin da su ma suka yi ga kafirci an ba sun nemi aya haka mu din ma ka ce kai baka yarda da kaza ba ko baka yarda da addini ba duk abin da kake ganin nan aya ne duk abin da kake ganin nan aya ne idan ce maka karanta aya kaza a ruwa ka sha zai maka maganin kaza to in ka sha ana nuna maka ka so ka yarda da alqur'ani tun da gashi ka ga abin da yake cikin maka magani ka yadda da likitan bature ma da ya ba su kwayoyin magani kawai ke balle aya kaza ko aka ce karanta aya kaza za ta kare ka daga kaza ka karanta haka ka kare ka to kai da cewa qur'anin nan da wanda ya zo da qur'anin nan gaskiya ne asalin dalilin samun warakan kenan saboda Allah ya dada to in ka san haka ka ga haka ka jarraba kuma ka zo ka butulce ka idin dokokin Allah kai ma Allah tsauri kai to kai daidai da mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ga aya sun gani ƙoro ƙoro amma su rasa hukuncin waludan ka karanta musu kissan annabi lut ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam iz qala li qaumihi lokacin da yace mutanen sa atatuna al-fahishata yanzu za ku zo ma al-fahasha wato abu mai muni ce ake masa al-fahasha me al-fahashan adbara rujali ku rinka zuwa ku rinka zuwa bayan mazaje kuna saduwa da mazaje an ce su ne farkon wanda suka yi irin wannan sabon a ce mutum ya bi dan uwansa na ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk abinda kafiran baya suka yi sai da aka samu al'umman mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu suna yi yanzu ana yin wannan wai dan neman mulki ana yi dan neman kuɗi ana yi dan neman girma inna lillahi wa inna ilaihi wa zai baka girma ba Allah ba wa zai arzuta ka ba Allah ba shi yasa ko kai arziki baka da jin dadin baka da kwanciyar hankali babu albarka a cikin arzikin me ya kawo haka saboda an neme shi ta hanya mai muni kuma wallahi baya sa arziki kawai dai bala'i ne Allah ya kan jarrabi mutane shedan ya zo ya waswasa maka cewa in kai kaza shi ne dalilin samun kaza amma duk ƙarya ce imamuna aliyu karamallahu wajahu ya faɗa wa sahabbansa jama'ansa yace wallahi duk abin da zaka samu da Allah ya rubuta sai ka samu kuma canza ɗabi'a da yin wani hali wallahi ba zai sa Allah ya ƙara maka abin da ya sa da ka samu ba kuma ba zai sa ya rage maka abin da za ka samu ba sai dai mu yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana mala'ika tun da kake cikin mala'ika yake zuwa ba yumar mene an wurti mala'ikan bi katbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa taqiyyin aw sa'id a rubuta ma arzikin ka tun kana ciki zaka mallaka a rubuta maka aikin da zaka aikata a rubuta maka ajalinka da zaka yi shekarunka kuma a rubuta ko kai mai arzikin lahira ne ko za ka mutu kana kafir shi ne sai dina aliyu karawala wada mu ya ce ku dai kowa allah ya yanka masa irin nashin halaka kuma sai kawai ku kyautata nema ku kyautata nema idan allah ya ce za ka mallaki dubu ɗari ta kowace hanya sai ka zo hannunka amma za ta iya zuwa hannunka ta hannun halal za ta iya zuwa hannunka ta hanyar haram in Allah yana nufin ne ka ka mace ki ka shiga wuta a kona ta saboda ka tara arziki ta hanyar da bata dace ba sai ya hore maka hanyar haram idan Allah yana nufin ka da arziki ta hanyar halal sai ya hore maka ta hanyar halal ya yi ma sahabbansa wannan karatu darasu bayan ɗan kwanaki sai ya hau alfadarinsa suka raka shi kamar al'ada ne inda babban mutum ya hau dabba wayanda suna raka shi a ƙasa kuma sun je su riƙe masa ya sauka har ya je masallaci ya sauka yana zuwa kofar masallaci kowane mutum baya rasa shakiyin da zai iya zuwa ta wurinsa ya cuce kar a ɗauka wannan duk Allah yana kawo shi aya ne sai da na aliyu dai ya kai ya kai inda ya kawo kowa ya sani amma sai ga wani shaki ya same shi kamar da za a ce malami ya zo a karama kallah a karama kallah duk a karama kallah a ƙarya ne kenan a karama kallah ya mai karfe da na aliyu ya rike masa alfadari ya rike lalzami sai sai da na aliyu suke masa ya sauka sai ya gan shi talaka ne yana da ɗan alamun dai talauci sai suka shiga masallaci suka yi sallah shi kuma shi yana zuwa waje sai ya kunce wannan ragama na alfarari sai ya bar alfararin sai ya tafi kasuwa ya sayar dirhami uku dirhami biyar sai da na ya gama sallah ya fito masallaci kafin ya zo kofa sai ya sa hannunsa a aljihu sai ya ɗebo dirhami biyar da niyyar zai ba ma wannan wanda ya karɓa masa albadarin kyauta ya zo sai duba ina muskinin nan babu ina yi ina yi bai ganci ba to ina yi da alfadari aka ce babu alfadari sai aka hanga sai an ga alfadari can yana ta kiwo a cikin sahara sai aka ce an samu shi babu mutum sai aka duba aka ce ai babu ragaman sai na ali yace ragaman ne hala ya cire to yanzu ya zama alfadari ba ba ragaman sai ba ɗaya daga cikin sabon sun dirhami biyar inda yake da zai ba miskina sai ba da shi wa ɗaya daga cikin almajiransa yace maza ka je kasuwa ka siyo min ragama ya je ya zaga kasuwa duka babu ragaman dirhami biyar sai da ya je wajen wani mai sai da abinda za a ce yan gongon kamar yan gongon a yanzu yana ce da ragama kuma yana ce da tsofin ragama sai ya ce Allah Imam Aliyu ne yake son ragama amma albadarinsa ko kana da nadir hani biyar ce babu sai sai dai ga wani tsohon ragama nan wani ɗazun ya kawo min ya sayar min dirhami biyar in kana da kawo dirhami biyar ɗin ka ɗauka ya ba ki dirhami biyar sai ya ɗauka sai ya tafi ana zuwa wajen sai dinari na ɗaga ta aiki wannan ai raga mandir alfadarin na hawa ne sai da na yi sai to kun gani Allah ya rubuta wannan mutumin biyan da aka sai ya mallaki dirhami biyar abin da ya rage masa shine ko ya mallaka ta hanyar halal ko ya mallaka ta hanyar haram to sai ya yi gaggawa da ya haƙura na fito daga masallaci da ya mallaki wannan da ya mallaki dirhami biyar ta hanyar halal kuma ya yi albarka amma yanzu gaggawansa ya sa ya mallaki wannan dirhami biyar ta hanyar haram kuma ba albarka ina ce da ya mallaki dirhami biyar wannan ta hanyar kuɗin sata wannan kuma me da ya haƙura ta hanyar kuɗin sadaka to haka duk abin da ka gani Allah subhanahu wataala ya shirya maka rayuwa saƙonka baya sa wai Allah ya maka abin da baka cancanta ba ko kuma abin da Allah bai yi niyya ba ya maka in za ka zama gwamna za ka zama ko ka yi luwaɗi ko baka yi ba za ka zama ko ka ci nama mutum ko baka ci ba za ka zama ko ka sa an yi kisa ko baka sa an yi ba za ka zama ko ka sa an yi tsafi ko baka sa an yi tsafi ba za ka zama in ciya maka yi so za ka zama in kwamfina ce so za ka zama sai dai wani zai je a je wajen malami a masa addu'a misali Allah in alheri ne Allah ya tabbatar ba alheri bane kaza kaza ayi karatun Qur'ani ko ayi wasu zikirori a masa addu'a wani kuma zai je wurin boka ya ce masa kai kaza kai kaza kai kaza kowa Allah ya raba masa mummunan makomansa in kikkiawan makoma ne Allah ya maka kikkiawan makoman amma dai abinda Allah ya rubuta maka nan za ka samu to annabi lutu shine mutanen suka fara wannan aka ce kum awwalu man fa'ala hadhihi al-fahisha kune farkon wanda yi wannan mummunan aiki a maimakon ya sadu ya auri mace ya sadu da ita ta hanyar halal sai sadu da ita ta hanyar haram shi haram ba wani daɗi ne da shi ba illa ce ɗan da yake zaunawa a zuciyar mutum za a ga mutum yana da mace kyakkyawa kowa yana son ya auri irin ta amma kuma yana zuwa yana bin wata wata mummunan mace ko wani inganta ko wani ne ce ma gara a yanka na yanka wukan ma ɓoye amma saboda Allah ya rubuta masa tsiyar lahira sai dai wanda za a ga mutum Allah ya bashi dukiya miliyoyi wanda zai iya auren mata hudu amma yana da mace ɗaya yana ta zina ta zina ta da mata a cikin gari duk wannan Allah ya riga rubuta masa halaka ne kawai amma ba wai jin daɗi ba ne duk wannan ba daɗi ba ne abinda ake cewa burgewan in Allah ya fi yadda ka ya sa maka shirya a zuciya sai sai ka rinka kyaman abu yanda za ka ga mutum mashayi ko ko lalatacce ka rinka kyamansa kana kyamansa yana kyamansa kana ce usta yana ce malaman nan ne ustazan nan ba su waye ba kai kuma kana kaga a kira kaga abin kyam kowa ka kowa na kyaman kowa kuma kai kana ganin alhamdulillah hankalinka a kwanta hanyar da kake shine mai kyau shi ma yana ganin hanyar da yake nan shine mai kyau saboda Allah ya riga ya raba mu kowa mummunan makoma Allah ya kawo to ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin babu wanda ya rigaye ku ko mutum daya a cikin talikai su tun daga wannan aka ce tunda Allah ya ce min ahadin min alalamin wani daya cikin talikai to wannan ya nuna ko aljannu ko dabbobi ba ne inna lillahi ko aljannu ko dabbobi ba ne min alalamin a zamanin su babu wanda ya taba yin irin wannan aikin ko dabba ya sadu da dan uwansa namiji dabba ba a yin haka sai su suka fara minan insi wal jinni ko mutane ko aljanu ibnu abbas yace man wasi a gulaman amrada wanda ya yi luwadi da saurayi yaro saurayi au qabbala gulaman ko ya sumbanci yaro saurayi shahawatan ta fuskan sha'awa faka annama zana bi ummihi 70 marwata zunubinsa daidai ne da ya tara da uwarsa sau 70 ka kama yaro ko ta hanyar sha'awa ka sumbance shi ba ma saduwa kai da shi ba ko kuma ka yi luwaɗi da shi to zunubin ka daidai da wanda ya tara da mahaifiyarsa sau saba'in haka abdullahi bin abbas ne wa man zana bi ummihi marratan wanda ya zina da uwansa sau ɗaya faka annama zana bi bikirin sab'ina marratan yanda ka san yayi zina da budurwa yarinya budurwa sau saba'in guda saba'in budurwa duka shi ya fara saduwa da su yayi zina da su to zunubin wanda yayi zina da uwarsa kamar haka yake wa man zana bi bikirin marratan wanda yayi zina da yar mutane budurwa sau daya fa kama annama zana bi sayyidin sab'ina marratan kaman yayi zina da bazawara ne sau saba'in don haka zunubin ba iri ɗaya ba ne me wannan yake nuna mana zunubin ba iri ɗaya ba ne kowanne da irin girman laifin zunubin zina da bazawara daban to ma ba bazawara ba zina da matan aure zunubinsa daban da zina da bazawara zina da wadda take karuwa daban da zina da wadda take mata kamammiya kowanne zunubinsa daban-daban ne kowa daidai zunubinsa daidai girman zunubinsa daidai girman azaban da Allah ya kana da mu innakum latatuna rijala innakum latatuna rijala jahwatan min dunin nisa bal antum qaumun muslimun to da an ji kunyan fadin abin saboda munin sama bai kamata a kira sunansa ba sai aka kira shi alfahisa to daga baya ana kiran sa luwaɗi amma luwaɗin ana sifanta wai aikin mutanen annabi ludu ne shi annabi ludu shi ne ludu din suna ne mai kyau don yau ka sa ma ɗanka sunansa ludu ba wai wani aibi ba ne sunan annabi ne aikin su sunansa fahisha amma daga baya sai juya ana ce masa luwaɗi amma asalin sunansa fahisha ne innakum kula ta tuna rijala kuna tarawa da maza shahawatan ta fuskan sha'awa min dunin nisa'i kun bar matanku bal bari wannan zance antum ku kaumun mutane ne musrifuna wanda suka wuce gona da iri wajen barna musrifu ya wuce mufsidu don mufsidu shi mabarnaci ne amma musrifu wanda yake wato kamar superlative ne na fasadu wato gaya ce global gaya ce gaya ce ta fasadi shine istiraf la wato wato an sun kamun musrifu na kuma wanda kun kai extreme a wajen barna shine na'am
وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتأهرون وما كان جواب قومه باب أمسا دمتانا سكباشي إلا أن قالوا سي سكتي أخرجوهم من قريتكم كوريس daga garinku duka wanda suka bi annabi ludu da shi kansa duk a sa su bar garin innahum su unasun mutane ne ya tsaharuna wanda suke tsarkaka daga saduwa da maza mutane da sun saba da al'adan sun saba da al'adan kasa sun saba da ɗabi'an mutane sun raina manya ka san kusan haka ne sai ai wayannan mutanen suka raina manya mutane ne wanda sun yanzu kaman duk za ka samu irin manya-manyan sarakunan su a lokacin da wasu manya-manyan masu kuɗi da ne su to duk wayannan sun ce musu wannan ai bai kamata su zauna a garin nan ba sarki ka kore su a kore su a gari dan mutanen da suka raina manya wato sun wai ku kazamai su ne tsarkaka innahum unatun yatafahharu na'am
فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين فأنجيناه sai muka tserar da annabi Lutu wa ahlahu muka tserar da iyalinsa illa ra'atahu in banda matarsa wannan shi ke kare fito wani wanda yake in ana maganar ahlul baiti wani ko ahlul baitul nabi ya rika nuna sabon da matan annabi wannan fasiki ne ga nan Allah da sai ce an je nawa ahlahu matansa ta halaka Allah ba zai kira sun ta ce matansa ta halaka saboda ba ta cikin ahlu ko ba haka ba amma sai Allah ya ce illa mar'atahu dan kusan ahlahun nan with exception of his wife ko ba haka ba ashe wife dinsa which means that wife dinsa is among the family don an ce an tserar da shi an his family except his, his, uh, his wife ko ba haka ba with exception of his wife an tserar da shi da shi da iyalansa banda matansa that's it in banda matansa wanda ke nuna ahaluka a ce har da matansa ahaluka to a daina rufin da mutane ana halakar da su kai maganar ahalul baiti ma da ta zo a cikin alqur'ani duka asalin abin nan basis condition dalilin da ya samu an samu maganar ahalul baiti gabaki ɗaya matan annabi ne sai dai mutane ba su karanta qur'ani da suke don da yawa wanda suke karanta alqur'ani ba su san me suke karanta ba ko suna fasar ma ba su san me suke karanta ba kafin ai maganar ahalul baiti na manzon Allah me aka fara kira ya nisa annabi su aka kira lassunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqay sunna fala takhalla bil qawli sayyid man alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qulna fi buyutikunna wa la tabarru tabarru da'i mai tukuna sai kuma aka ga ya nisa allahi man yati min sunna bi fahishati mubayyinatin yudha'af laha azabu bi fayn har aka zo wa qurna fi aka ci gaba har aka zo kan magana magana cewa riziba an kuma riziba halal baiti wai tafirakum akan matan annabi aka dauko magana to wasu na kusa da halal baiti kan matan annabi ba halal baiti ba su cikin Allah Allah ka kiyaye mu daga halaka na sai muka tserar da shi wa ahlahu da iyalansa in banda illa mar'atu in banda matarsa kanat min al-jabirina ta zama cikin waɗanda aka bari cikin halaka to da yawa wasu jahilai halakakku masu halakar da mutane suna zagin sahabbai suna kawo cewa ai ba lalle ne matarka ta zama na kirki ba ba lalle ne matar annabi ta zama suna misali da wannan matan annabi lo ko baraballahu matsalar ko jura ata nuhin wamba ata ludin su biyu kana ta ta ta abdaini min ibadina salihaini فقال داهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وإن ما تنبع مؤمنين kwata-kwata ba muminai ba ne kanata kuma munafukai ne komin sifa ne na munafukai kuma wannan Allah ya kashi wa'azi ne ga duk wata mata da take auren malami ko wani mutumin kirki ko limami ko shehi ko menene ba garanti bane gare ta cewa za ta tafi aljanna idan tana kwanaibin da mutanen banza ana cin ana cutar mijinta ko ana bata masa aikin ba za ta tsira ba komai Allah yana kawo shi aya an yi na uba in lura da Qur'ani abinda Allah yake mana kenan wa'azi ne duka an yi na uba an yi na ɗa yanku an zo an yi na mata ko ba haka bane to wannan su munafukai ne saboda ita ta yarda da su har tana kunna musu wuta su ga alamun baki sun zo ko ba haka ba ko ta kunna hayaki ta tada hayaki da rana a ga baki sun zo ta kunna wuta da dare ku rabu da tsoho kawai ya rufe ne ne ni zo ku yi abun ku to mumina ce to ina matsayin wanda ya ɗauki matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwatanta ta da irin wayannan mata irin ka sun nemi cin mutuncin matar manzon Allah nan Allah ne ke gaya mana ga yadda matan annabi matan annabi Nuhu take da matan matan annabi Nuhu ko to irin sa ne suka nemi cin mutuncin matar manzon Allah sai da suna Aisha suka kullo mata sharri Allah kuma ya wanke sai ce mumina ce to me wani shaida kake nema ba da shahadatin lahi wa rasuli ko kuma ka gaya mana kawai kai duk abin da aka yi nan Allah bai ma daidai ba yayin masu ai wannan shi ne ko su faɗa ko kar su faɗa lisanul hali abin da yake nuna kenan Allah bai maka daidai ba da ya wanke matan annabi kai a wurin ka baka yadda ba ko kuma ka ce ayan bata maka ba a cire kai baka yadda da wannan ayan ba mu san cewa imanin ka ba kai ba musulmi bane afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd saboda haka daga wannan issan sayyidatuna Aisha za ka gane duk wanda ka ji yana zagin Aisha kafiri ne fasiki kuma duk wanda ke zagin sayyidatuna Aisha sama ya ma zama maka alama na cewa wannan ba mutanen kirki ba daga kafin kina zan kinta shi kenan ko dai ka zama musulmi ka yarda da alqur'ani ka yi imani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka ko kuma ka kai dama ba musulunci to ka bar mana musulunci ka je kai wani addini da amma in dai addinin musulunci ne ke ta da yaban sai da tuna Aisha kuma Allah ya ce ba wa kai ba zigari zigari wa waɗanda sun isa a gurin Allah Allah yake cewa innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum anan ma ya ƙaryata abinda wasu munafikai suke faɗa cewa ai wani sai da tuna wato Aishan ne ta yi wa take kokarin yi ma Hajaru uwan Annabi Ibrahim wannan gatanan wannan ba Hajaru ba Maryam Ibtiya uwan Annabi Ibrahim kaza kaza to ƙarya ne tunda Allah ce waye usbatun innal ladina ja'u bil ifki bai ce imra'atun kuma la ulai al qawmi la yakaduna yafqahuna hadisa to da haka suke halakar da wasu wata ai ai dama ai Aisha ne ma ta nemi ai banta sai da tuna Mariya sai dan ta ce Ibrahim kaza kaza to ƙarya ne ko faganda ne innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum wasu jama'a ne su la tahsibuhu sharran lakum kar ku dauka sharri bal huwa khairun lakum tunda Allah ya fitar muku da munafikan kuka gane li kullin minhum makasatu min ismi wallazi tawalla kibru to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce me ya ga mana har mu ja da nisa dai karshe abinda Allah ya ce mana shine ya izkumullahu an ta'udu li mislihi abadan sai sa wani sharadi wanda daga nan ne fasila ne in kuntum mu'minina kada a sake jin irin wannan magana na aibanta sayyida sunna Aisha to karba alqur'ani gagarau Allah ya san wayannan la'anannun za su zo yace abadan ba sai ce irku kuma Allah anta ulul yusli sai ai to shi yasa lafazin alqur'ani kowanne akwai matsayinsa kuma akwai sakon da yake aika ya izu kuma Allah anta ulul yusli Allah na muku azi kar ku sake komawa ga irin wannan magana sai ce abadan ila yawan kiyamah kenan har ku na yanzu da kuke ga kai ta abadan amma ba ga tare in kuntum mu'minin in dai ku ne ne ba za a sake jikoi ba in kuma ku kafirai ne ko fasikai ne to za a ji kunnan wannan shine al-fatul fasil da Allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan don haka kawai daga daga nan ni yana daga cikin abin da na da da ma samun ƙarfi yaqini da sani cewa duk wanda naji kawai yana zagin irin waɗannan sabai na san ba musulmi bane ba musulmi ke fasiki ne tunda Allah ba zai ce ba mumini bane ni kuma in ce mumini ne saboda wai wani ya ce mun ya gyara mu kuma ba hadisi bane zaka ce sahihi ne ko mawdu'i ne ko menene sai dai za ku ce irin ayoyin da muka sani a cikin alqur'ani da yake ba duka qur'ani muka yadda da shi ba to shikenan amma Allah ya ce kada ku yadda in dai har ku ne ku koma ma wannan kalma to duk wanda kaje ya koma to shikenan ka tabbatar Allah ya riga ya ga maka shi ga inda to matarsa ta zama an bata a baya saboda ita munafiqa ce ta hada kai da kafirai ba ta yi imani da shi ba dama annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu yawanci manyan manyan abokan gaban mutum in bai mai da hankali ba in dai mai kira zuwa ga Allah ne zai iya samu cikin iyalansa zai iya samu cikin ƴaƴansa zai iya samu cikin makwabtansa da yawa malami baya samun da wuri karbuwa haka ko kuma annabi dama malamai magada annaba da wuya shi yasa mafi yawanci waɗanda suka fi ribantan bayan Allah na nesa ko sufaye abinda suke cewa abinda sufaye suke cewa kenan alqurbu hijabu alqurbu hijabu duk inda kake kusa da mutum mai martaba mai daraja ba za sai ka dai ba hausawa ma sun faɗa ko mene ido wa kare na wanda ke gani kullu shi sa mara nan ne ban gidan abun nan gidan bani hakim marayan abdulmuttalib ne marayan a haka suka kare haka mu yaro da aka yi mu muka da ni mu babbanin sa ne a mu kaza kaza sa ne mu kaza duk sai hana su ya zama muku hijabi wa ba da bihi qaumun kuma zai riga ahadu inji mai ikirimiya sai wasu suka rabbanta da shi wanda su Allah ya zaba da yardan Allah su kuma na kusa suka halaka in ban da ɗaiɗaikunsu wanda suka bi shi suka yi ibada suka yi hijira da shi suka bi shi madina amma sai ga wasu kuma daga can wani gari sun zo sun ga darajar sun ga hasken sun karɓa sun je sun amfana da shi kuma ya zama to su ne a sabi ƙonar awwalun a cikin al'amar na'am to ita mun bar ta baya wa amtarna alaihim matsara amtarna alaihim matsara فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وأمطرنا عليهم مطرا مكي متروا روا ميموني ba za ka so ka ga wannan ruwan ba shine madara ruwa mai muni na duwar wasi da aka ɗebo daga wani rafi daga jahannam aka rinka sace musu su yana faffasa su yana halaka fanzur ka duba dai kai makana aqibatul aqibatul mujrimina yaya kaga karshen masu aikata munanan laifuka yanda Allah yayi da su shine Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su ga baki daya babu wanda ya tsira da su kuma da matarsa matarsa an ce ta bi shi kuma shi annabi da zai fita sai ya ce kar wani ya waiwaya la yastafid minkum ahad kar wani mutum ɗaya daga cikin ku ya waiwaya wamdu haitu tumaruna ku tafi inda aka umurce ku to ita kuma ana cikin tafiya da ta ji tsawa sai ta waiwaya ta ji kan ai yasa malaman a tafsirin annabi Ibrahim ɗansa da ya ƙin imani da shi ai ba wai ya ƙin imani da annabi Ibrahim ba ne a da annabi Nuhu kai nake son ce ba ya ƙi imani da annabi Nuhu ba yawa annabi Nuhu da ɗansa ya halaka ai ba ɗansa ba ya ƙi imani da annabi Nuhu abu ƙura ya zuwa nuna wa babansa ni fa ban yi imani da kai ba malamai haka suka faɗa suka ce ayan haka take nuna mana shi munafiki ne yana nuna annabi ne yana kaza kaza amma can a zuci bai yarda annabi ba ne shi yasa ma suka ce ai inda ya san ba mumini bane yaya annabi nuhu zai dubi ubangiji ce rabbi inna bni min ahli wa inna wa'adaka al-haqq shi bai sani bane shine Allah ya ce ni albuka aka kone min al-jahilin ai shi a kisa zatansa dan sa mumini ne yana cewa yana tare da shi ana tare kore shi amma kan zuci da shi da uwarsa da sauransu suna kullakullan against rabin lungin da annabi nuhu ya zo da shi an gane to sai Allah ce laisa min ahalika wato ahalika anan ana nufin sai wanda yake mumini daga cikin ahalai anan ne zamu ga zan zai zama gargadi ga da mai cewa shi sharifi wanda su sharikai ne ko kuma mutum ya rinka sabon Allah yana aikata fasadi yana abin da ta a'a ai ba ai sharifi ne ba a bincike a ƙarya kake ba wani tarihi ba a bincike a ce idan dukan annabi ya shiga keta haddodin annabi to laifin min ahali Qur'ani maganin warkewa daga dukkan damu laifin min ahali tun daga da da aka haifa a ciki amma saboda bai yi imani da ubansa annabi ba annabi Nuhu ba an ce innahu laysa min ahalika ashe ku duk wani dan annabin da bai yi aiki na imani da annabin ba laysa min ahali don haka da ka ce ahli baiti ne kai kuma kana ce ta haddodin Allah kana ta ta sai kana ce a ba ahli baiti ba maganar sharifi wa bi'i asharifu man amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam wattaba'ahu shine sharifi ba wai kawai nan an ce kai jini kawai suke nan a'a jini baya amfani an gane wannan shine abin da malamai suka fassara suka ce annabi nuhu bai san ɗansa bai yi imani ba malamai muhaddiƙai abin da suka fassara shi nan yace fanzur ka duba ga kai fa kana aqibatul mujrimina ya ya karshen mujrimai ya kasance shine karshen su Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su gabaki daya ya duk wanda yake zaman ka da mutumin kirki yakan sa ka ribar rayuwar duniya ita matar annabi annabi nuhu annabi ludu ta ci riban zamanta da annabi ludu amma iya na duniya shine har zuwa lokacin da aka zo da halaka aka halakar da ita ta zauna a gidansa ta ci abincinsa ta zama matar ana cewa matarsa ne amma lokacin da halaka ya zo ɗabi'an wanda yake munafiki shi saba wa umarni ne ko ba haka ba to tunda ta saba da saba umarni ta saba da saba umarni da aka ce in an bi ta kar a waiwaya sai sai yaya sai ta waiwaya saboda tsaurin kansu da suka saba shi ma dan annabi nuhu saboda ya saba da taurin kai wa ubansa da saba umarni da ya zo ce masu zo ka shiga jirgin ruwa sai ce a'a sawi ila jabalin ya akan ni nan ma ha ba ba kawai ku je ku je ku je ga wancan dogon dutsen nan ai zan je zai kare ni daga ruwa sai uban zaman kai jahili ne la asma al yawma min amrillah al'amari babba ya zo yaro yau ba wani wanda wai ni zai tsira daga wannan al'amari wa hala bainahum al mawjud Allah baya son abin yayi tsawo kawai sai aka sa wani rakumin ruwan ko kawai ya kufiye zai fi turmiyar da yaro shi kenan to shi annabi nuhu ya ta tunani cewa to bari dai an sauka aka samu natsuwa zan tuntuɓi ubangiji na watakila da yaron nan yana wani wuri can Allah ya saka ya mun shi saboda shi ahalina ne kuma Allah ya ce wa a halaka illa man sabaka alaihi alqawlu wa man aman ka dauki duk kowane daga dabbobi ka dauki domin kullu zawjain naini kuma wa a halaka ka dauki mutum nan halitta miji da mata miji da mata da kowane dabba kuma ka dauki iyalanka wa man amana ka dauki kuma wanda suka yi imani to shine bayan an gama komai yana sai rabbi innal mu'mina amana ya ubangiji na kasa gane wannan abu dana dai ka ce iyalai na za su tsira dana kuma cikin iyalai na yake wa inna wa'adaka alhaqu alƙawarin ka kuma gaskiya ne ya ubangiji to an cika a cika mu alƙawari kenan dana ya tsira sai ce innahu ya nuhu innahu laysa min ahli sai da kake ganin mumini ne munafiki ne yayi imani to wannan aya ce Allah ya shigar da mu Allah ya karɓi ayyukanmu Allah ya karɓi azuminmu Allah ya gafarta mana laifukanmu albarkar alqur'ani albarkar annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima suruq ila sirati al-ulad wa la ilaha illa sirati al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi min bilal al-aziz subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin na'am na'am Na'am. Biyar da rabi. To, lallai ya kamata a faɗakar da mutane. Su dai